alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna ranar juma'a goma ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi muwafaka da goma ga watan shida shekara ta 2022 biladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam a insha allahu ta'ala kamar yadda aka sanar yau za mu fara karatun wannan sabon littafi a wannan rana ta jimu'a insha allahu ta'ala wannan littafi ya shahara da suna alƙasidatu daliya wato daliya shi wannan littafi littafi ne wanda yake da alaƙa da luga da kuma adab shi yasa duk ɗalibin da yake da alaƙa da adab to zai fi kowa jin daɗin wannan littafin duk wanda bai da alaka da adabi to ba zai ko da ya ji daɗin littafin in allah ya yi masa fatahi ya yi masa rabo to ba zai kai da a ce inda a ce ya ɗan san wani abu na adabi ba to kuma yana cikin littattafai takaitattu masu matuƙar mahimmanci saboda abubuwan da ya kunsa na gwalagwalai tushessa zai yi wahala ɗalibin ilimi ya karanta baiti a ciki bai ƙaru da wani abu ba ko dai ka ƙaru da luga ko ka ƙaru da adabi ko ka ƙaru da tarihi ko ka ƙaru da wani fanni daga cikin fununu amma dai zai yi wahala a ce ka karanta wani baiti daga cikin baitocin wannan kasida baka karo da wani abu ba a to ta shahara da alkasidatu daliya amma ba wannan ne sunanta ba da yawa mafi yawanci ɗalibai ba su san sunanta ba kowa dai daliya daliya ya sani wannan in za a aje jaraba me sunan littafin kila sai dai a ce zero mai kunnuwa ko mai kahoni a kowa ya sani ba kowa ne daliya kawai ya sani ta ba sunanta ba ne kasan kamar ana ce maka ne abubakar a gidanku sai ka shahara da baban gida eh sunan da babanka ya saba daban amma ka shahara da baban gida ko dan buga ko dan lami ko dan talata ko dan lansu da sauransu kuma sai kaga ya fi shahara ana samu haka ko to ita ma wannan ne kuma saboda wani dalili akwai dalilin da yasa aka kira ta daliya kuma ta shahara da wannan akwai dalili amma sunanta wanda shi wanda ya rubuta ta shine attahani attahani wannan shine sunanta fi madahi fi madahi muhammad ibn nasir addurai sannan a wanda ya rubuta ta shi ma da yawa wasu ba su san shi ba saboda a zaure ko wurin ɗalibai zaka ga ta shahara da daliya ta ɗan nasiru to shi ɗan nasiru ba shi ya rubuta ta ba shi kawai an yabe shi ne da kasidat to saboda kuma sai allah ya samu yabon albarka to zaman an yabe shi da kasidat sai kasidat ta shahara da daliyar ɗan nasiru sai wasu ka ɗauka ma ɗan nasirin ya rubuta ta shi ɗan nasirin malamin wanda ya kasidan ne shi ɗan nasir sunansa abu abdullahi muhammad ibn nasir addirai ya rasu a shekara ta 1182 ƙarni na goma sha ɗaya kenan hmm? ya rasu to a yana da wani almajiri wanda ake kira abu aliyin kunyarsa kenan wasu ne mai kunya da abul mawahibi abul mawahibi alhassan ibn mas'ud al-yusi ana jingina shi zuwa garinsu al-yusi to shi ya rubuta wannan kasida din mai suna attahani ta shahara da daliya shi kuma ya rasu a tsakanin rasuwar malamin da shi rasuwarsa shi ɗalibin shekara ashirin ne saboda shi ɗalibin aliyusi ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu shi kuma malamin dubu ɗaya da tamanin da biyu sau daga shekara ashirin a tsakaninsu to dalilin rubuta ƙasidat shine malamin nasa ya je aikin haji karo na biyu to lokacin da ya dawo saboda murna da ya dawo tunda kun san ko da a nan ne misali can da shekarun baya za ka ga zuwa aikin haji yana da wahala saboda tafiyar ƙasa ake yi to in ka tafi ka dawo za ka ga har murna ake yi har wata 'yan walima ake yi ta murna saboda wasu mutuwa suke yi akan hanya saboda wahala to shi ibnu nasir addura ya dawo daga aikin haji malamin nasa saboda murna shi alyusi sai ya rubuta masa wannan kasida yana masa lale marhaban yana taya shi murna da dawowa lafiya shine ma'ana attahani din to da shi ne dalili ko da ya rubuta ta da shekara saba'in da bakwai shi ma ya tsuha lokacin ko da ya rubuta wannan kasida sannan a ta kunshi wajen baiti 540 kamar yadda ya faɗa da kansa sannan ya rubuta ta da albaharul kamil da ku ba ku da alaƙa da arus albaharul kamil can wani na cewa كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل تو متفاعل متفاعل متفاعل حسو شدا shine ma'auni na albaharul kamil da shi an ka rubuta wannan ƙasida أرج بمنعرج الهضاب الورد متفاعل متفاعل متفاعل to wannan ƙasida a tsakani da Allah shi al-yusi duk yadda ake nuna ƙwarewa a harshen larabci da ɓangaren adabi da harkar balaga to ya nuna a cikin wannan kasida shi yasa in ka san adab ka san balaga ka san luga to za ka ji daɗin wannan littafi suna daga cikin irin kasidun da in ana karanta su to ana samun alimfi'alat za ka ga suna motsa rai kamar mai kiɗi ya zo yana kiɗi yana wa mata kiɗi to an ba kai ɗalibin luga ba ne komi ba kai ci da dai ka ce kai wannan wai larabci ne wani malamin ba ya taɓa karanta wani bai ce ce wani ya ce larabci ne ko ce larabci ne larabci ne to ya nuna ƙwarewa ƙware da gaske sannan a ta ƙunshi fannoni guda takwas na adabi za mu faɗe su saboda fa'ida ko kuma waɗanda za su saurara abu na farko akwai abin da malaman adab suke kira da annasibu annasibu wani nau'i ne na gazali wannan yare ne na uda babu in kai ba adibi ba ne ba za ka fahimci abin da ake nufi ba sannan na biyu ta kunshi al'amsal karin magana na uku ta kunshi al'ausaf na hudu ta kunshi alwaƙa'i'u ba da labarin abubuwa kaza sun auku abu kaza ya auku abu kaza ya auku akwai almadihu a cikinta akwai alistiqafu shine a yi zance wanda zai lankwasa zuciyar mai saurari zuwa ga abin da ake so sannan akwai attahani'a ta yi murna wanda shine sabab na rubuta kasida din sannan ciki za ka samu alwa'az akwai wa'azi ciki ina masu wa'azi to akwai wa'azi cikin attahani sannan akwai abin da suke kira sharhu al-mamlakatil insaniya da sauran wasu abubuwa irin su al-iftikhar da makamantansu duka za mu je a ciki insha Allah mun kai ga wasu wurare za mu yi ishara saboda fa'ida amma dai nasu a ce ku da ba'u ne to abin zai fi kyau amma yanzu alaƙan mu da ku ba ta da ƙarfi sosai a cikin wannan littafi sai dai a karanta kawai don a fa'idantu da abin da ake fa'idanta da kuma waɗanda an tura karatun akwai wasu ɗalibai ne malamai ne su da sun ji waɗannan bayanai to an taɓa musu inda ke musu ƙaiƙai za su ji wani nishaɗi a adibi da an ce mai annasi al'amsa za ka ga ya canza za ka ga ya canza sannan akwai wata gwaninta da shi aliyusi ya bayyana cikin wannan kasida shi ne kamar yadda yake faɗa da kansa don matsalar da aka samu iya sani na ni mutum ɗaya mata sharhi shi mai littafin amma ban da sharhinsa ban taɓa ganin wani sharhi da an kai ba ta da sharhi shi ya ɗaya mata ɗan ta'aliki ya ɗan fassara don tun zamaninsa aka bara samu wasu suna koke cewa ta yi nauyi sosai to sai ɗaya ta halilin wasu kalmomi duk da haka dai wasu dai bai gamsar ba ina za za a samu malami ya yi mata cikakken sharhi ya fitar da bununu na adab ya fitar da balagogi da a ciki ilimin balaga da fununu da fasaha da kuma fiƙihun luga da a ciki da sauransu gaskiya da an amfana ta ma'ana mazajen suke wa'ainin rijalu a gaba to shine yake cewa la yujadu rawiyun mutakarrarun ba a samu rawi ya an ce rawi shine istilahi ne na malaman ilmul arus shine harful akhiri allazi buniya alaihi alqasida to ba a maimaita rawi a cikinsa ba duk kalmar da ka gani ƙarshen baiti to babu irinta a ƙarshen baiti duk da ya halatta in ka kawo kalma ƙarshen baiti ka kawo baitoci bakwai kaminta bayanta to ya halatta ka sake maimaita kalma ne amma in ba su kai bakwai ba to ka waka ka ta samu aibi a wurin malamai waɗanda suka san ilimin aro to shi hadda wannan bai ba misali da ya ce arrij bi munarrij al-hidab al-wurdi bain al-lisab wa bain zati al-armadi armadi din nan babu irin shi nan da ka gane shi kenan to al-yusi kenan to Allah ta'ala ya bura ga munkatar Allah shi ba mu ikon fahimtar ta tana buƙatar kulawa kwarai da gaske ba tana buƙatar natsuwa da sauransu insha Allah Hmm? Na'am? Alusi daban, alyusi daban. Wanga alyusi biliya, wancan al'alusi ba guda ba ne. Eh? Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam ya buɗe littafinsa da bismillah kama al'adar dai marubuta. Wa sallallahu ala nabiyil karimi, Allah shi salati ga annabi mai karamci. to za mu ɗan rera kaɗan sai mu yi sharhi gwargwaron abin da ya sawwaka أرج بمنعرج الهضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد وأجز من الجزع الذي بحضيضه أجداس أصداء العشير الهمد واربع على الربع المحيل هنيهة إن الربوع ربيع قلب الأكمد وكف المطي على ديار أحبة كانوا الجياث من الزمان الأنكد وإذا مررت فحي حي إنهم أذنوا إليك أو المنازل ترددي قوم عزيز جارهم لكنهم يسلو بهم عن والدين ومولدي من كل ذي شمط جزيل رائش رأيا كسهم في العويس مسدد وأشم مكتهل كعضب باتر أعددته للنائبات مجردي جود لدى جود وطود شامخ حلما وعود في الخطوب سمهدد وفتى له إجناء كهل مشهدا وحج المشيخة في هداثة أمردي الرج ما لتي كي باكن أيارين زامني كينا kamar a ce ka yi fakin da motarka ko da mashin ko wani abu asalin in an ce arrij fi'ilu amrin ne na arraja yu arriju ta'arijan to ma'anarsa a luga a wurin larabawa shine hafsul matiyyati alal manzili shine a ɗaure dabba akan wani masauki shi ake kira da ta'ariji to kamar a ce kayi fakin arriji hmm? to sai mala ya ce ka ɗaure taguwarka wannan wurin malaman balaga ana kiransa da attajiridu da kansa yake amma sai ya swanci kansa sai ya kawo zamiri na muhatab wannan tajiridi ake kiransa a ilimin balaga eh kamar yadda albusiri ya yi amin tazakuri jiranin bizi salamin mazajta dam'an dara min mukulatin bidami to shi ma ta jiridi ya yi da kansa yake amma sai ya kawo damiri na muhatab na abokin magana ba da wani yake ba da kansa yake eh wannan wani ilimi ne na balaga malaman balaga su za su gaya maka sirrin haka da fa'ida haka to sai ce ka yi fakin da dabbaka ka ɗaure dabbaka bimun arijil hidabi ga makarkatan manya-manyan duwatsu ko kwana ko malankwasa ta manya-manyan ƙattin duwatsu to in ka zo wurin nan ka sauka daga saman dabbaka sai ka ɗaure dabbaka wurin nan ma'ana da ka shigo kan kwana wannan kan kwana akwai wasu manyan duwatsu su ne alhidabu jam'i ne na habubatu shi ne katon dutse wanda a shimfiɗi saman ƙasa to shi ne sai aka wa jam'i kamar a ce in za ka shigo argungu to kwana shiga argungu sai a yi daidai da akwai wani katon dutse a wurin to shi ne ya ce in ka zo saman dabbaka kana zuwa wurin nan to ka yi fakin sai ka sauka saman taguwar sai ka ɗaure wannan dabba ɗin alwurradi duwatsun da yake sun tuzga ma ruwa wani sashe nasu na cikin ruwa wani sashe na bisa tudu suna saman ƙasa to da ka zo wurin da kaga wannan alama da an ka faɗa maka na farko wurin kwana ce shine mun'arij sannan akwai duwatsu wurin manya sannan duwatsun ga kuma akwai ruwa tare da su har wani sashe na duwatsunan ya shiga cikin ruwan wani sashe nasu yana kan tudu sai ya ƙara baka wata sifa ya ce bainan lissabi tsakanin wasu rafuka masu itace allisabu jam'i ne na lisbu lisbu shine rafi wanda adda itace akwai itace cikinsa sannan rafi ne sai ce wa baina zatil armadi da tsakanin ƙasa mai toka-toka to wannan shine alama wurin eh shine alama na garin su malan ɗan nasu kansa ne yake umurta amma sai ya sonci kansa sai ya kawo damiri na mai magana na abokin magana ya ce wani ina baka shawara ka yi ƙoƙari ka kai ziyara garin su malan ɗan nasiru saboda dalili zai yi bayani amma zan yi maka kwatanci zan baka adres kamin ma ka shiga garin to akwai wata kwana wannan kwana akwai duwatsu manya wurin nan sannan akwai ruwa ƙasan duwatsu sannan akwai wani rami kusa ga ruwan wanda akwai itace shine lissabu jam'u lisbin sannan ƙasar wurin don kakka rikici ya ce ta yi kama da toka-toka kama hamburg to wannan alama ce na garin su malam dan nasu to cikin baitin nan in mun duba akwai abin da ake kira bara'atul istihlali a wurin malaman balaga shine malamai suka ce an yazkura mutakallimu fi fatihati kalamihi ma yadullu ala alama qasudihi bila tasrihin bal bi isharatin latifatin shine mai magana tun farkon maganarsa ya buɗe da wasu kalmomi wanda ka nuni kan cewa kaza yake son ya faɗa to shine suka ce ce wadda ya yi arrij bi mun'arijil hidabi ma'ana ya yi kinaya da manyan duwatsu akan manya-manyan malamai giga-gigan malamai masana shari'a wayanda sun tuzga mateku na ilimi sun sha ilimi sun ƙoshi sannan an rij bi ma'ana an rij nafsaka e in ka je to ka ɗaure rayuwarka don ka kasance tare da su don ka samu tarbiyya ka samu ilimi to wannan bara'atul istihlali kenan sai ya kamanta rayuwa da dabba abin hawa ya kamanta manya-manyan duwatsu malamai da manya-manyan duwatsu sai cewa ajiz kuma ka shigo ajiz akan ce jazal makana iza da halafihi ko iza jawazahu lokacin da mutum ya shiga bagire ana cewa jazal makana ko a jazal makana ko lokacin da ma ya wuce to wai wa'ajiz ka shigo in za ka shiga garin yanzu ba ya faɗa ma alama ta garin ba to sai ce in za ka shiga garin ka shigo wa'ajiz ka shiga min aljizi ta wani rafi shine aljizi'u allazi wannan da rafin nan ajidasu ga can gaba ƙaburburra jam'u jadasin ya kharju na min al'ajidas kaburburra na asda'il ashiri asda'i jikunkunan al'ashiri yan uwa ko masoya alhummadi waɗanda an matattu bi hadidihi sun tabbata a ƙasan wannan ramin suna nan kwance wurin nan to in za ka shiga garin ka biyo ta nan ma'ana ka biyo ta rafin da yana kusa ga wata makabarta wannan makabartat akwai jikunkunan shine asda'u jam'i ne na suda ala wazni hoda shine aljisim ko aljasadu to in za a yi jam'insa sai a ce asda'u jiki mai tsatsa-tsatsa haka mai tsatsa saboda kila ya daɗe ko baya ta harruki ko ba a kula da shi alhummadi shi kuma jam'i ne na hamidu alhamidu shine matacce wanda ya mutu ma'ana akwai wata makabarta na nan da manya masoya shine al'ashiri labazin al'ashiri wani lokaci akan baɗe shi ana nufin alƙaraba danginka wani lokaci al'ashiri akan ambace shi ana nufin al'ahibbatu masoya wani lokaci kuma abokai ko makota da sauransu to wai akwai masoya ko 'yan uwa ko abokan zama da aka kwance kusa ga wannan ƙasan rafin can ƙasansa shine hadid asfalahu can ƙasansa suna nan kwance ma'ana makabartar suna nan kwance an ce har da mahaifi ne yana nan kwance wurin to wai in za ka biyo in za ka shiga garin ka shiga ta nan wannan do alama ce ta garin su malam nan nasu to hikimar ka shigo ta wannan rafin wanda yake kusa ga makabarta saboda ka biya ka yi ziyara ka yi addu'a ka samu albarkar ziyarar matattu kamin ma ka shiga garin an fara rubuta ma lada warba sannan ka sauka shine warba ko ka tsaya duk yana ɗauka warba aka sauka alar rab'i a kan masauki almuhili wanda yake shekararre ko mashekari huna ya lokaci kaɗan ma'ana in ka je garin to ka sauka a wani masauki wanda yake shekararre ko mashekari sun ce abin da yasa aka kira shi mashekari daga alhaulu ne shekara saboda babu lokacin da za ka je wurin a wannan gari baka ga bako ba kaga duk wuri kake ganin bako alama ce na cewa mutanen wurin nan mutanen kirki ne tunda har suna sauke bako su bashi wurin zama su bashi abinci da sauransu mutumin banza bai sauke bako ba ganin kowa gida ne bai ma son mutane ko rasu yake yi to wannan alama ce cewa garin su malam dan nasiru suna aje baki to shi yasa yace maka warba ka sauka alar rab'i ar-rab'i shine al-manzil masauki al-muhili wanda yake shekararre ko mashekari ko kuma wanda duk shekara duk shekara ana samun baki wurin duk yana iya ɗauka hunai hatan ka sauka ɗan lokaci ɗan ƙanƙane domin innan rubu'a kaga wa'annan masaukayyan wa'annan gidajen da nake ba shine gidajen garin na sumalan dan nasiru to rabi'u akwai hutawar kalbi zuciya al'akamari mai bakin ciki wanda bakin ciki yayi mai yawa to in ya je wurin nan ya sauka zuciya ta za ta huce saboda zai samu abin da yake so za a faranta mai rai to wai abin da aliyusi yake son ya nuna maka in ma akwai wata damuwa tare da kai to in dai ka sauka wannan wurin to kai ka riga ka samu hutu saboda al'ada in mutum damuwa ta yi mai yawa ya ga abin da yake so ko aka yi mai abin da zai ji daɗi sai damuwar ta yi sauki sai ya ɗan samu relief haka ko? to ana samun hakan al'akmari shine wanda bakin ciki yawa yawa Allah ya sawwaka wa kifil matsiya kuma ka tsayar da abin hawarka taguwarka ko dabbaka ala bisa ga diyari ahibbati gidajen masoya shine garin su malam wai masoya ne na Eh, kakka yadda ka wuce garin nan ka tsaye da taguwarka sai ka ka tsaya nan sai ce kanu su masoyan nan nawa da ke cikin garin nan sun kasance algiyasa masu ba da agaji duk wanda ke neman agaji to za su tallafa masa in abinci kake so suna baka in kuɗi kake so suna baka duk abin da in damuwa ta yi ma yawa to za su taimaka ma sai ka samu fita daga wannan damuwa to kanul giyasa wannan sifa ce tun daga ahibbatin ya gabata na kira ne can ka'ida ta nahawu tana cewa aljumalu ba'adan na kirati sifatun duk sanda ka ga jumla ta zo bayan suna na kira to wannan jumla sifa ce to su masoyan nan nawa kanu sun kasance algiyasa masu ba da agaji minas zamani daga zamani al'ankadi mai kunci duk wanda duniya ta yi mai ɗaurin minti babu gaba babu baya to in ya je garin su malam ɗan nasiru to shi kan bai da matsala zai samu agaji sai ya ce wa'iza mararta idan ka biyo ka shuɗe an gane shine ga masoyana in ka biyo ga masoyana za ka kaddara bi a hibbati idan ka shuɗe ko ka biyo gun masoyana to fa hayyi ka yi gaisuwa ta sallama hayyiya ga dangina ma'ana ina da dangi cikinsu to ka yi sallama gare su ka ce da su assalamu alaikum amma fa da sharaɗi in humu azinu ilaika idan sun saurare ka in sun saurare ka kai musu sallama eh azina ilaihi bi ma'ana ya saurare shi azina lahu ya ba shi izini to suna da bambanci nan ba izini ake nufi ba ma'ana istami'u ilaika idan sun yi saurari sallama ka to kai musu sallama in ba su saurare ka ba ko kuma a'a ka zo baka ga kowa ba to almanazila ai fa hayyil manazila to masaukayyan su gidajensu kai musu sallama ko da garin ba kowa baka isku kowa ba to ka ce assalamu alaikum tardudi za su maida maka sallama su gidajen bilisanil hali eh da lisanul hali za su maida maka to yanzu zai yi bayani a kan halin mutanen garin mutanen garin sun kasu kashi uku shi wannan gari wannan duk ba a fara yabon wanda ake son a yaba ba wannan ana kiran sada zikirul minane zikirul atlali wal wuquf bil mawdi' shine ka zo kana son ka yabi mutum ko malaminka ko mahaifinka ko wani babban mutum sai ka fara sauwara garinsu itatuwan garin da duwar watsun da ruwa da sauransu da mutanen garin to shi na ya fara yanzu bai ma hara yaban malami ne ba yanzu dai ya sauwara mana siffar garin ko? da sauransu to yanzu kuma zai mana bayanin mutanen garin ya ce kashi uku ne sai ya ce ƙaumun su wa'annan kowannan garin hum ƙaumun ko masoyan nan na wasu irin mutane ne jaruhun makwabcinsu azizun buwayayye ne babu mai iya taɓa shi ko ɓarna da zarar ya shiga cikinsu kenan a ba mai taɓa shi sai ce amma lakin na hum sai dai su masoyan nan nawa illa su in har suna da illa to ita ce wannan sai ce ya sulu wanda abba ko yana mantawa an walidai ne daga iyayensa wa maulidi daga garinsa da aka haife shi bihim a dalilinsu da zaran ka je suka sauke ka to za su yi ma abin da hadda iyayenka sai ka mance da su garin kuma sai ka manta to wannan shi malaman balaga suke kira da ta'akidul madhi bima yushbihu zamma karfafa yabon su nayi amma da wani abu wanda yayi kama da suka ka gani kaga mutum ya manta da iyayensa ai abu ne mai matsala ko mutum ya manta da garin da aka haife shi abu ne mai matsala to me yasa suke sa bako ya manta da garinsu iyayensa saboda kyautatawa da ihsani wai yana so ya nuna maka mutanen nan sun kai matuƙa wajen kyautata ma bako saboda haka karka ji tsoron in na je ban san kowa ba ina zan sauka ina zan samu abinci karka ji wannan tsoro to ga kashi na farko na mutanen garin don zai faɗa ma halin mutanen kamin ma ka je garin to ka san yadda mutanen suke sai ya ce min kulli zai shamatin ai minhum daga cikinsu akwai kulli zai shamatin dukkan wani ma'abuci farin gashi da bakin gashi shine tsoho ma'ana akwai tsoho cikinsu shine ashamak wanda za ka ga ga hurhura kuma ga bakin gashi sannan juzailin kuma ga shi kamar ɗan magogi ɗan magogi can da larabawa a 'yan raƙumai sun kai ƙazuwa to akwai wani icce da suke kafawa sai raƙumi ya zo ya ta susa jikinsa inda ƙazuwar ko ƙaiƙayin har sai ya samu hutu to shi ake kira juzailu ɗan magogi kenan to wai shi wannan tsohon duk da zama ne tsoho kamar ɗan magogi yake duk abin da ke maka kaikai in ka zo sai ya goge ma shi in talauci na sai ya goge ma talauci in damuwa ta sai ya goge ma damuwa in yunwa ta sai ya goge ma yunwa da kassan dan magogi na goge mara kumi kaikai ra'ishin kuma gashin tsuntsu ne shine jawaski haka yake da kassan jawaski shi wannan tsohon amma ra'ayin wajen tunani can da laraba in za su je yaƙi to akwai wasu kibiyoyi da suke warewa sai a rataya musu gashin tsuntsun to wai alama ta duk wadda ha gani da wannan gashi in an halba sai an ci nasara to haka shi ma wannan tsohon yake duk matsalarka in ka zube mai ita ya baka shawara to sai an dace ba a samun kuskure ma'ana yana da tunani yana da basira yana da khibra ka sahamin kuma wannan tsohon kamar kibiya yake musaddadi abin daidaitawa wadda kamin a halba ta sai da an ka daidaita ta fil awisi wajen tunkuɗe al'amari mai tsanani haka tsoho ya giyo duk da zama ne tsohowa shi adda wayannan sibobin bi ma'ana in ka shiga garin in tsoho ka haɗu da shi ba da matsala za a goge ma matsalolinka in kana neman shawara za a ɗora ka akan ra'ayi kyakkyawa in wani abu ya zama maka wahala to kuma za a ainihin ɗora ka akan hanyar da za ka kauce ma wannan abin to kashi na farko kenan za a koma ga kashi na biyu wa a shamma adafi ne a kan min kulli zai shamatin shi yasa bai ce wa a shamma ba wa a shamma sannan akwai mai tudun hanci in an ce rajulun a sham a sham shine mai tudun hanci amma akan yi amfani da shi ana nufin shugaba wanda yake shugaba gwarzo to ana kiran shi da ashanmu ashanmu
mukutahilin wanda yake kuma gwarzo da cijo ka adubin wajen jarunta kamar takobi yake batirin mai yawan katsa mujarradi ga can ƙarshe wanda an ka cire shi daga kubensa a adattahu takobin da ka tanade shi linna ibati domin tunkarar al'amurra masu tsanani musibu to haka wannan da cijo yake shi ku ma'ana jarumi ne eh ba rago ba ne sannan sai maka istitiraki don ga al'ada duk wanda a jarumi to za a ga maruwaci ne ba za a samu yana da yawan kyauta ba to sai ma istitiraki sai ya ce jaudin wani irin girgije ne lada judin wajen kyauta kuma wai jaruntaccen tashi bata hana mai ya ciro abin da a cikin aljihu ne ya baka ba wa ƙaudin kuma raƙumi ne eh, dutsi ne wani irin ƙaton dutsi ne shamihin wanda yake mai tsawo hilma amma wajen hankuri wai duk jarun cattan tashi kuma in ka taɓa shi to in ka bashi hankuri yanayi wanda isa jira ke don ka a ce jarumi ne sai ka tsorata sai a to wanda ya da na mai layi buge ne sai ce a ya da kasan duci yake laraba na buga misali mi ya kai hankulin dutse a yi mai ruwan sama a yi mai iska rana ta bugai sanyi ya bugai amma ko girgiza bai to kai fa ka kai hankulin dutse to shi yasa ya ce maka a wani irin kamar dutse yake katon dutse mai tsawo amma fahimman wajen juriya da haƙuri ma'ana duk da zama ne jarumi kuma za ka cutar da shi kuma ya dauri ba zai dofansa ba da in mutum na da jarunta kuma bai da hanguri an samu matsala sai shi ta buge mutane wa audin kuma katon raƙumi ne shine audu ba audu na bahaushe ba wa audin katon raƙumi ne mai yawan shekaru sama hadari mai ƙiba fil khutubi wajen tunkuɗe al'amura masu ɗanani kasan cikin dabbobi babu dabba da ta kai ragumi ɗaukar wahala shi yasa kaga a yi taloda a yi taloda a yi taloda ko tausaya mai ba a yi ka auna shi da jaki jaki in ka azame abin da bai da ba sai sheshe su amma raƙumi kaloda kaloda ya zo yana tashi yana nishi yana kuka kuma a haka zai zo da kayan to wai shi da cijin can haka yake da kasa raƙumi yake yana da juriya wajen ɗaukar bala'i to kaso na biyu kenan sai na uku wa fatan kuma aiwa minhum fatan daga cikinsu akwai matashi shi matashin nan sifate lahu igina kahalin shi ko ba a samu wancan kahalo ba an ka same shi to an samu wadatarwa mana ko baka samu wancan jarumi ba to in ka haɗu da saurayin su malam ɗan nasiru to ya wadatar da kai daga wancan da cijon ma'ana saurayi ne kam amma ba matsoraci ba ba wanda ya an je ana faɗa ya ji ya ya gudu ya dawo gida ba a wannan saurayin matashi jarumi ne mashadan wajen yaƙi ga mahalarta ta yaƙi in an je hilin daga bai gudu ba matsoraci na ba kaga shi ma jarumi ne ko sannan ya ce wahija almashikati sannan wajen tunani shi ma wannan istidraki ya yi maka don galibi da wuya ka samu matashi yana da cikakken tunani sai ka samu hankali ne gurbatacce ne shi yasa ake kallon matasa mahaukata da ya abu sai a ce halan matashi ne ce a kai eh shi yasa laraba suka ce ashababu shu'batun min aljununi samartaka wani yanki ne na hauka in dai matashi kake to sai ɗaiɗaiku waɗanda Allah ya ware ba duka ba amma mafi yawan matasa to hankalinsu ba mai kyau ba ne shi yasa za ga in an bar su da abubuwa sai al'amari ya lalace in an ba su shugabanci su su bata al'amari eh komi an ka wakilta su lalata saboda su ba su da tunani tsayayye yadda kasan mata suke to amma banda wannan saurayi na su malam dan nasu sai ce wa hijal mashikati kuma yana da hankali irin na tsofaffi don ga al'ada wanda a tsoho to shi an mai hankali ko shawara za ka bayar to ka ba da shawara ga wanda ya fi ka shekaru kakka samu yaro wai ka ce wai shi za ka ba shawara sai in ka san irin yaron su malam dan nasiru na yana da hija na almashiha almashihatu jam'i ne na ashaihu mun san ashaihu ko tsoho to daga cikin jumu'u nashi akan ce almashihatu tsofaffi tsofaffi sai ce kuma fi hadasati amradi kuma yana cikin ƙananan shekarunsa irin na mutum wanda yake shagiri ƙaramin yaro wanda ai shagiri wanda bai da gemi shi ya amradu shagiri kenan to duk da ƙananan shekarunsa amma kuma hankalinsa na da cijawa ne cikin matasa akwai su gashi ƙaramin yaro amma yana da fikira irin ta da cija ko ta tsofaffi ko magana zai yi za a ga irin magana da cijawa yake yi in zai yi hukunci irin na to amma ba su da yawa matasan yanzu yan hayaki na in kasa su cikin al'abari sai komi ya lalace to sai mu tsaya nan saboda tana da nauyi ba a ɗiba da yawa bai gama kawo sifofin matashin ba amma insha Allahu ta'ala darasi na gaba za mu ƙarasa mu ji wannan matashi na garin su malam ɗan nasiru ya yake to wannan dai shi ne saboda haka a towai abin da yake son ya nuna maka shi alyusi a mutumin da mutanen garin su a haka shimmi kake tunane ga malamin garin wannan hamuta ba ha malamai ba ne to malamin su ha mai koyar da su to wannan duk shimfiɗa ta ake son a yi maka kamin a shiga yaban malam sai an bare maka shimfiɗa to Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh